أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاتم الناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر انقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال من الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلب الأقداب فريد دهري على الإدلاكي حاتم الأتماني أبو إسحاق على إبراهيم يوسف ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وعديدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف يا همة الشيء هجري والنبي هذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب أتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الله كأزر تامو بحيد من شوت تاني Shehu Ibrahim, Allah ka ba mu ka daina ka hana mu ganin nauyinsa kuma ka yi mana min haisu na ta wa min haisu la na hasi. Manzala yana cewa abin lahu an yi rasu ka abduhu muminin illa min haisu la ya ta Allah ya ki ya azirta bawansa mumini sai ta inda bai zato ba. Mafiya yawa arziki yana zuwa maka ne ta inda ba ka zato. Abin lahu an yi rasu ka abduhu muminin illa min haisu la ya ta wannan irin ɗabi'a na Shehu Tijani da karamci wajen ijra'atis sadaqati alamu marar layali wal ayyami sannan duk ranar a ranar juma'a ya dinga bawa al-du'afa wal aitam wal aramilu alheri wa kullu mutajin in ja ilayhi yajidu ba wai ka zo a ce babu ba za a yi to ina Allah Ubangiji mu mara ya rataya mana wannan aikin mu ma mu shiga cikin ma'aikatan shehu tijan mu zama ma'aikatan shehu Ibrahim Allah ka mana haka kuma idan an ce duk lokacin Allah ya hana mu ganin tsada kawai Allah ya hana mu ganin tsada domin idan ka ji abu ya ma tsada baka da shi eh idan ka fi karfin abun fa shikenan don haka shigar da mu cikin wannan wannan karabka to muna ganin hakan zai faru Allah muna tawassuli wajen manzo Allah muna tawassuli kuma da manzo Allah saboda ifadatika minka ilayka ne muna tawassuli wajen manzo Allah kuma muna tawassuli da manzo Allah kuma ba da amanan kawunan mu wajen manzo Allah daure mu cikin wannan tafiyar mu ma ba mu wannan aikin mu zama ma'aikatan shautu jani ma'aikatan manzo Allah abinda Allah yake so البركة سيدنا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد أحد wannan kuma shine sadakin mu mun daura aure kenan wa min karamatihi shawtijani al-azima al-jariya karamar shehu tijjani mai girma aljariya wadda take gudana al'itiku shine yan tabayi itiku faƙada a ta ƙafiyanin wahidin rana ɗaya shehu tijjani ya yanta jami a man bidarihi min al'imai duk kuyangin da ke gidansa ya yanta su saboda zatin Allah wa kunna na izin sun kasance hamsa ashara hamsa ashara su goma sha biyar ne fa ta kahunna dafatan wahidatan ya yanta su dafatan wahidatan bugu daya abu ne mai wahala abu ne mai wahala yancin bayi haka abu ne mai wahala bawa ka yanta guda ɗaya sai ka yi kaman kana yi sai ka yi kaman kana yi sai ka yi jarumta to amma a lokaci ɗaya ya ‘yanta bayi goma sha biyar rana ɗaya kuma duk bayan da suke gidansa abu ne mai wahala abu ne mai wahala abu ne mai wahala matuƙa da gaske eh matuƙa da gaske idan an ɗauka idan mutum in kafara ta kama shi ana kudin yana da yawa fa kudin yana da yawa domin shi bawa jari kudi ne kamar a ce a lokaci daya ya ba da motoci manyan motoci wanda za a faɗe su ko a ce wanda za a kowane ya tsallake miliyan miliyan miliyan miliyan ya ba da motoci ɗari da hamsin kyauta. Bugu ɗaya, wannan motoci guda kuma don zatin Allah ba don siyasa ba. Baya neman sakamakon wani don a zaɓe shi ko a yadda da shi, a'a yana neman yardan Allah ne. Idan abin aka buga shi a misali kawai za ka gane ne. aikin aiki ne amma aka tafi shi a kurman baki to a kurman baki za ka tafi da karatun ba za ka gane ba waka zalika kuma bayan wannan a taka ba da zalika bayan wannan kuma ya yanta waɗansu bayi salasatu ashar raqabatin ko yanji maza goma sha uku min al'abidi da wayan can mata wayan nan maza albaligina wanda kowanne ya kai level din da za a za a yi wani abu da shi faka taba da kulli wahidin rikatun kowanne kuma ya rubuta masa wata takarda waje ala halahu fi unki ya sa masa a wuyarsa wa qala lahu yace anta hurrun fi sabilillah ka je na yanta ka saboda zatin Allah haka kamar license anta hurrun liwajhillahi ka san yadda za ka gane bayi a ɗan tabawa ya dawo mutum daidai wato ba ƙaramin abu ba ne mace in baiwa ce wajen sallah ba ta rufe kanta ba ba hali ba hali saboda ba ta kai ba har wajen Allah bambancin bayi da ‘ya'ya wajen sallah ko da musulma ce ita ba ta rufe kanta ran ta rufe kanta to ta yanci ne saboda tamyizi a bambanci to ko wannan kawai ai ya isa a gane yaya girman abin wanda aka yanta shi kuma aka ce wannan ɗa ne liwajen lahi an yanta shi saboda zatin Allah aka sa masa aka ba shi certificate ni ɗa ne da ka san shi a bawa ni ɗa ne saboda haka baka isa kamar hawan kawara ba baka isa kai mar kallon banza ba baka isa an dai tsallake abubuwa masu yawa to haka shauja ne yake yi ina jere zalika ma la nadale alai asalan akwai abubuwan da kuma ba ma iya ganewa ma wala na alamu lahu sababan kuma mu san dalilin da yasa yi ba wala fi'lan ba mu san kuma lokacin da ya aikata ba radiyallahu anhu wa ardahu mata ana bi ridahu Allah ya dai shaujani Allah ya dade shi ya ji da mu dadin saduwa da shi wa bil jumlati a jumla dai fasahahu radiyallahu anhu azimun kyautar shaujani yana da girma wa ihsanu kyautatawansa jasimun yana da gwabi laysa ala sunan man yu'allifu ba yana tafiya ba ne a matafiyan wani alifu alhamdulillah kudrat alhamdulillah mace ko namiji Allah ya sa albarka karanta musu inna ga babu daidai a kun dawa amma yake to to to to alhamdulillah oh kasa alai maruwan sa baban sa walu kama mata kawace can Allah ya albarka Allah ya albarka to to Allah ya albarka na gani shi to to sai ka da Allah ya sa musu albarka Allah ya raya Allah ya sanya taji a tulisun sun nabi sallallahu alaihi wasallam na'am wa inna huwa hariqul lil adati wannan hawariqul adati ne karama ce wa harijin an umuril mutada kuma ya fito daga dukkan waɗansu al'amara wanda aka saba la yunadiru fi mislahu babu wanda yake kwatance da shau tijjani min ahli hususiyati fadalan an garihi an garihim wasu wanda in aka ce ga abin da shau tijjani yayi to ba a samu wanda yake kwatantawa balle wani wanda ba ma a cikin wannan zubin suke ba bi ma'ana haza qasadi sabki is min adatil mashayikh al-fa'ilin misal zalika domin al'adan shehanai masu aikata irin haka an ya kadudu suna kamewa wa ya dafa'u suna tunkuɗewa to yi sarrafu na ma yi na bihi min malin lahi ala ibadin lahi suna yin tasarrufi su a cikin dukiyar Allah ga bayin Allah la yadda khiru na shay'an ba sa koyi komai wa radiyallahu anhu shi ko shau tijani la yadda khiru shay'an babu abin da yake ajiyewa su kuma suna ajiye waɗansu abubuwa wa kana qabla hadha alwaqti kafin wannan lokaci la ya'khudhu min man min yadi ahadin albatta sai jani ba ka kamar kyauta ya karba eh a wannan kafin wannan lokacin ba sai da aka masa umarni ya karba amma duk abin da kamar baya karba ai ko gina zawiyar sa bai yadda kwabon wani ya shiga ba da kuɗin sai eh da kuɗin sai sai da manzo Allah ya ce a ka karba eh da kudin su yake amma sauran shi hanan suna karban kudin waɗansu ai su baka abin da ya saura su rage to shi baya karban kudin wani da kudin sa yake duk wannan ayyuka kaga idan kun yi daidai ta wajen bayarwa ba ku yi daidai ta wajen nema ba yawwa domin kai yadda aka tara maka shi neman sa na bangaren shi yana da 'yan kasuwa ne yana da 'yan kasuwa ne hata wa kala lahul izinu min rasulillahi an sai da ya samu izini daga manzo Allah la yuraddu ala ahadin shay'an asalan daga wannan lokacin kuma aka zo mata abu baya komarwa wa takarij min yadi al amwal arida yana fitar da dukiya mai yawa wal aqaya al azima yana ba da kyauta masu girma allati la yatayassaru misluha lil aghniya min at-tijar wanda in ya ba da kyauta manyan ƴan kasuwa ma ba su yi bayarwa ba shojan zai bayar wa ma zalika wannan baya kasancewa illa ayatun min ayatul lahi sai dai aya ce kawai shojani daga ayoyin Allah wa barakatul muhammadiyya albarka ta sayyidina rasulullahi min asar barakat sayyidina wa maulana rasulullahi daga gurbin albarkan annabi muhammad ne ko me ke ciruwa na daga dukiyarsa wa warasatun minhu kuma gado ne na manzo Allah wa makaman aqamahu Allah fi kuma kujera ce wanda Allah ya tsaye da shi yasa wanda yazo zai yi irin kyautan sai ta kai irin naka ba za ka iya irin wanda yake kai ba wa zamanan minhu kuma an yi masa ramana sallallahu alaihi wasallam birgina tami an yi masa an masa ramanan arziki cikakken arziki shine gina tami la faqaran ba'dahu ala dawami ko me zai yi ba zai talauci ba haka manzon Allah ya faɗa wa Shehu Tijani ka yi duk abin da za ka yi an fik wala ta hashanin zal arshi kilala yadda Allah ya faɗa wa manzon Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Shehu Tijani ka yi duk abin da za ka yi kar ka ji tsoron talauci babu abin da ya same ka ila dawami Allah mu maka mana eh a kujeran eh Allah ka mana ba kudin ba juriyan aikin juriyan aikin ka yadda za ka yi wa Allah wannan shi ne Allah ka bamu wakar kana babu a sahadin wasu daga cikin sahabban shautu ya min hasatihi daga cikin hasawansa da kala yadda hilmalu fa'adahu minhu kuɗi ya shiga nasa sai ya ba da kuɗin su ma'ara da ila amma biyar yi jimlatan wata tafsilan almajirin shehu jani wani kuɗi ne zo wajen shehu jani sai shehu jani ya bashi kuɗin ya ajiye sai wani ya zo bukata sai ya ce a bashi kuɗin ga baki daya jimlatan mutabzilan fa alima bihi sayyidina radiyallahu anhu sai ce duk wannan kuɗin fa qala la taba sai ce shehu jani kai ai kuɗin yayi yawa kar ai haka wadda amalika indaka ka bar kuɗin mana لأنك إن فعلت ذلك وجدت فقدان ذلك من قلبك وآثار ذلك فيك أي كلنا ne ya fita gabaki ɗaya. ai zaka ji a cikin zuciya ai abin zai maka nauyi yake faɗa masa zaka samu asar a cikin zuciyanka fa ya so laka dar bi zalika alazim ina ganin kaman abin yayi yawa shi ya girman kuɗin wa tan qada al muhabbatu min asliha kawai sai shehu da ya ji baya son mutum fala tattali bi fi hadi al'aqaya shehu da ne ce karka yi koyi da ni cikin irin wannan kyautan fa inna in ra'aita ni fa'altu shay'an minha fa fi zalika aqamana Allah idan ka ga na aikata wani abu irin wannan to abinda Allah ya sa ni kenan aqamana Allah azza wa jalla ubangiji ne ya tsaye da ni akan haka karkace za ka shiga cikin abin da ba za ka iya ba. Wa mabutuwa ce, radiyalawan, baka ta kaddama, mayu na biyu an shay'in min ha, ya gabata abin da za a baka labari daga ciki, fil babi kawla haza, cikin babi kafin wannan, inda ta aro zai kalami alabala a halaki. Lokacin da aka bijirantar da magana cikin ɗabi'a shi wata janiyar radiyalawan, wani muru'a ce, da irin muru'a na shubatun min ha yanki daga ciki wal fituwa da yanki min akhlaqil jami'ati wanda ya hada dabi'u al jami'atu li anwa'il wasf al hamida wanda ya tare na nau'in sifa al hamida na godiya wal khilal as sadida da gurbi wanda take katarta kal hilmi kaman haƙuri wal'afwi kaman yafiya wasabari kaman haƙuri a domin akwai bambanci tsakanin hilmu da sabaru hilmu shine sanyin haƙuri akwai mutumin da ku yi mu'amala da shi daga ce kai wani saboda haƙurinsa wallahi tallahi sai halaka ka eh duk abin da za ka yi zai ɗauka halimun sajirin kuma yana tashi zai kai hari wani lokaci zai amma halimu ga baki ɗaya duk abin da za ka yana kallon ka ba zai ce makomi to kai da kanka yake ce kai wane a kan haƙurinsa sai ya halaka ka to halimu kenan akwai bambanci da sabiru da sabiru wasu ha'u da kyauta walwafa'u da cika alkawari wasitar ala ulubil asdiqai kuma idan mutum ya ga waɗansu daga makusanta sun aikata wani abu ka kau da kai situr kenan eh sutur ta su wai anatum da taimakon su wa mu'amalatum kuma za ka yi mu'amala da su baka guje su ba bi jami'i lisan da kuma dukkan kyautatawa baka san sun yi ba wa muraji'aha ila isarin kuma za ka mai da su zuwa ga zaɗin kansu a kanka wasu ha'il azimi da kyauta kuma mai girma ko wasu ha'un bin nufusi shi ne kyauta na an nufus kawuna ko rawuka ko wa ma'ubari wa nafsi innan nafsa wa asalu haka ma kalal kusheri asalin wannan kyauta kamar da imamu kusheri ya faɗa cikin littafinsa yana cewa radiyallahu an yakunu al-abdu bawa ya kasance sa'iyan fi amrin mai aiki ne cikin horon Ubangiji cikin horon gairihi wani sada'iman wato kana tafiya ne cikin damuwa da damuwan wani yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul ibadi ila Allah anfa'uhum li iyalihi mafi soyuwan bayi a wajen Allah wanda suka fi taimakon bayin Allah to kaman haka wa qad bayyana ahlut tariqi ma'abuta ɗariƙa sun bayyana bi tafsirat da tafsirai a ya kawo cikin risalatul kushari shi risatul kushairi an yi shi sama da shekara dubu ne eh imamul kushairi kenan falil qari'a haman aradaha idan kana so ka koma ka gani abin da ya faɗa akan tafiya akan yin aikin wani ya zamo wani me za ka yi don wani ya zamo wani wani irin taimako za ka yi don ka ɗauke wa mutum bala'i ai kaga abin da manzo Allah yake cewa idan ka taimaki mutumin da ba zai iya isa wajen wani ba shi bukata yake da ita amma ba zai iya zuwa wajen wani ba sai kai ka ɗauke shi ka kai shi wajen wannan mutumin don buƙatar tafiya iya aikin ka kenan ba kai zaka biya buƙatar ba tabbatar lahu qadamahu alal sirati yawmal qiyamah Allah zai tsallakar da shi sirati da aminci ranar tashin kiyama to yaya kuma wanda ya biya buƙatan kaga wancan daban wannan daban to man a'ana jariyataini wanda manzana salai salama ke cewa idan irin yan matan nan haka matan da suke zuwa suka zo da damuwa ka taimake su to me Allah zai maka domin taimakon mata da maza akwai bambanci saboda wa'annan a karabu ilal urgeti mata sun fi kusa da tsaraici taimakon su ka danne fitunan su ya fi lada fiye da namiji shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kafala jariyataini wanda ya raini ɗan mata guda biyu hatta balaga har suka kai matuƙa yi isar da su cikin ɗakin su falaysa lahu jazaa'un illa aljannati kaga namiji ko da yana da wannan mata aka fara nuna saboda su du'afa'un ne irin wayannan dai suna nan suna nan suna nan suna nan wanda za ka ga abubuwa da yawa in mutum ya bi fikin wannan za ka ɗauki abubuwan ka gane sosai wa abbaru an hali ibaratin an fasaranta shi da fasarori daban abbaru an hali ibaratin kullum bi hasil ma galaba alai kowanne yana yin yana tafiya ne gwargwadon yadda ya rinjaye a kai wa bi hasabi nau'i ne anwa'iha da gwargwadon nau'i daga cikin nau'o'inta fafassaruha sai suka fassara ta ta bi katfil aza kani cutarwa wa bazalun nada da ba da kyauta annada istiara ne kudi taimako sunan shi nada dan abin da ke nufi amma nada asalinsa ruwa to amma anan an zo da shi ne a babul istiara waye ibaratun junaidu wannan shine junaidu shi ya fasaranta a cikin wancan tafsirin kenan radiyallahu anhu wadi sahi da yin rangwame an asaratil ikhwani idan yan uwa sun maka kuskure to kai rangwame wa bi an tansifa wala tantasif kai adalci kai karka nema ba dole sai an maka ba eh kai kai kai ko da ba a yi maka ba nan ne a ya safawan yake faruwa eh to ni me yasa an nayi kaza ni ba za mu kaza ba a kai kar ka damu kai dai ka yin bayan ba ka ba za a yi ya kwance uwa kwance ne duk za a rusa aikin amma idan aiki ya kasance kai kai kana kallon kayi ba a yi maka ba to wani lokaci garin mai da martani sai ka cuci wancan din ma to amma in kai samu safo ba to ka tsallaka kuma wa bi an iza udita asarta ka duba idan ka bayar asarta ka zaɓi bayarwan a kan riƙewan aini ma na cancanta to barin bayar kaga ko duk lokacin da ka zaɓi ka bayar da ka riƙe za ka ce to ai kai ma in bukata ne kana ciki ko bari ka riƙe to bayarwan shi wai za mu neta shakarta idan aka hana ka sai ka gode wa Allah zai yiwu an hana ka ne saboda in an baka zai halakar da kai wa bi Allah tara li nafsika fadalan ala gari ka kaji abin da ake nufi kar dai ka yadda ka ga kafi wani shine problem ne a duk lokacin da ka ga kafi wani to an kunnu ai eh bala'i ya kunnu ai kullum ka koma kasan baka kai ba ana jawo ka kana komawa ana jawo ka kana komawa to ka ji nasara da riba eh wa bil wafa'i da cika alƙawari wal hibz da kiyayewa wal hibzu da kiyayewa wa bi fadilati tatiha da fadalan da za su zo wala taran nafsuka fiha kar ka dinga ganin kanka ciki wa bi wasulul khulqi kuma kai kyakkyawan dabi'a wa bi ittiba'i sunnati kuma ka bi sunnan annabi wa aksir ka yawaita ma tasta'malu indahum fil muwasati duk wani abu na taimako ya zamo kana da hannu cikin yi eh kana da hannu cikin yi wal afwi kuma ka yi rangwame anil isa'ati karka munana kare shi wa abu madaina al-gaus kenan shi kuma abu madaina al-gaus ya faɗa radiyallahu anhu kasiyati ar-ra'iya wa bitafani alal ikhwani jud abadan hissan wa ma'anan wa gabdu tarfi in asara wa bitafa wa bitaf tafani ne wa biltifati alal ikhwani kau da kai wajen yan uwa jud ka yi ƙoƙari abadan har abadan ka dinga kau da kai hissan wa ma'anan hissan wa ma'anan wa gabbus darfi ka rinsa idanka in asira in ka ga waɗansu sun yi tuntuɓe eh ka kau da kanka ba ka gani ba eh min husnul islam al mar'i tarku ma la yani shi kenan shine shayina mu Allah ya masa rahama yana cewa idan ka ga kaki a kan hanya an tofar ya ce to nemi ƙasa ka rufe karka ce wani shege ne ya zuba sai a yi sa'a babanka ne sai ka ce ka fasu shege ka gani to shi ne wannan wabil ta fati ana lihwan kau da kai ga duk abin da yan uwa suka yi duk ka rike shi abadan hissan wa ma'anan wa gaddu tsarfi in asura eh wani shekana shehinmu kuma shau tijani wa ustazina malamin radiyallahu anhu min hajiyal awsafi a wannan siffofi a azamu nasibin yana daga mafi girman nasibi wa samu rabonsa allazi ma usira alaihi fi hada lokaci musibun wanda aka wanda ya gani a wannan lokaci musibun ya dace musibun ya dace ba ka ce ba dacewan samu gashi nan musibin dinnan zai zo maka da abubuwa daban-daban wajen fasara kuma kowanne aka zaune da shi kujerarsa ya yi amma na nan na dacewa ake nufi Allah ya dace da mu ya rasulullah ya shautu da ne warasa ya gaje ta bil fardil maqsumi irin rabon nan fardu fardu kaddarawa ba na kaddarawa ba irin rabon nan na almakasumu rabon gado farillanka shine fardu din almakasumu lahu bi ta'siri wanda aka rubuta masa kaci nisfu kaci sulusu kaci rubu'u kaci tumunu saboda haka almakasumu ne ya riga an san rabonka kaza ne ko da an saba amma haka yake wa azamin ha ya tara asmal martabati mafi daukakan martabobi wa asmal muraqabati da kuma mafi yabon muraqaba wa ala maqaman mafi daukakan makami wa akmala maraman mafi cikan manufa wannan short jani ya samu dan an gaya maka ushairi ya ce kaza junaidi ya ce kaza abun madainin lagos ya ce kaza to shehu Tijjani kuma gana shi saboda haka a gwada wannan da wa'incan a ga wa'incan duk abin da suka faɗa sun faɗa irin level ɗinsu amma ga na shehu Tijjani kuma a kujerun da yake shi kuma ga irin abin da ya samu wa ma ilmu wa afu hakurinsa na halimu wa afu da rangwamin fanashahu fashanu radiyallahu anhu shi shani shehu Tijjani asafa amma nishi ta galabi iza ya ce shanin za'iman rangwami ga duk wanda ya shagala da su cutar da shi duk wanda ya shagala aikinsa kenan zagin shautiyani cutar da shautiyani ya riga ya dauke mar wuta ba ruwan shi wa adam al mu'akhazati lahu baya rike shi wa nazaru fihi bi ayn al haqiqati yana kallon sa ne da idan haqiqa an turo shi ne eh an yi shi ne don haka saboda haka an zo kuma ayi aikin saboda haka ba zai kalle shi ba لا تعلمن إذا رأيت إزاية الخلق liza hulika an gane waltimasin alma'ajirata lahu yana nema masa iltimasi ya dalibul alma'ajirata lahu waya kula yana cewa idza nazarta ila nasi idan ka kalli mutane wa ma yajri alaihim min qadarillahi idan ka lura abin da Allah yake sawa a jikinsu nan daga kadaran Allah azzartum da ka musu uzuri azzartum za ka musu uzuri duk abubuwan da kake gani ai kudurar Allah ce take yawo eh ita take yi to in ka kalle su sai ka musu uzuri ka gane kenan kai ka kalli hakikanin abin ba mujazinsa ba yawa shine idan mutum ya zo ya dura maka ashe ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashe na kai amin wannan shi kuma an turo shi aiki ya cika aikinsa maƙadiru kenan wa inna ma yuja'ul mulamu min adamu shuhud amrillahi annafizi ai zargi yana zuwa wa mutum ne saboda baya ganewa wa akwa ya turo shi ya zartar da aikin shi yasa kake zargin ba shine shehu janar da shehu ibrahim yake faɗa ba idan ɓarawo ya zo ya yi masa sata ya ci aka tambaye shehu janar ya ce na shi ne ɓarawo ne fa ya ce na shi ne don haka ne yaya ake yanke mara ne ya ce rashin yin haƙuri da ya yi haƙuri arzikin zai zo masa a sauƙi da ya yi ta'adda sai ya ebo shi ne aka yi mara ta'adda a masa ladabi an gane ya da mai fasikanci zai haƙura da zai haƙura wallahi matan ko kwana ɗaya ne sai ta zama matar shi ta fita wallahi tallahi kaga dai karshen ta kenan ko a ce zai neme ta ko da na kwana ɗaya ne so ɗaya ne to billahi azimi sai Allah ya sa ta zamo matan shi to in ya kasa haƙuri to shine kuma sai shiga wannan gararin amma ba haka ba ba ya yiwuwa ko mene haka abu ne shi da wanda za ka mara kamari mutum kaga haramun ne ko to da za ka yi haƙuri da marin to sai marin ya zo maka a ɓangaren halal an yadda ka yin ko da a lokacin in kai da ka sauka duk za ka yi haka haka Allah yake to sai a shi shigar a shishigar a shishigar haka shi ne kulli yomin huwa fi sha'an waya hinnu ma a zalika alayhim dole ka ji tausayin mutane waya shfuqu min halim ka tausasa wa halin da suka shiga mahafatan an yadriku min halak saboda tsoron karka rike su a cikin zuciya halaka kuma ta same su بسبب تماديهم على فعلهم saboda dalilin zartuwansu akan aikinsu wa kasiran ma yu'amilu hirsan ala izalati badanihim da yawa ana mu'amala da su saboda kwaɗayin a gusar da su akan abin da yake rike da su wa ma'ul ma fi qulubihim a share abin da ke cikin zuciyarsu a share abin da ke cikin zukatansu ai wani lokaci zunubi ne ke cikin zukatan to sai ai kokarin a yi aikin da za a cire in an cire laifin da ka tara shi ne zai sa ka kai ta'adda to sai sa ka yi istighfari salati wa annabi sai ya kona shi kenan ka tsallake ka ci gurin wanda in an barka da bala'in sai kun haɗu to amma in aka in aka share bala'in za ka wuce lafiya duk wa'annan aikin sufaye ne eh su kalle ka su yi maka wannan wai la shakalahu ahadun idan wani ya kai ƙara min ashabi daga sabansa idza ya ta'adin wani ya cuce shi sallahu ala zalika ka gani sallahu wannan sala nan ruwan zafi in aka zuwa mutum shi ma aka amma abin da ake nufi haƙura haƙurci shin haƙuri dama ai kashe duk lokacin aka ce ka yi haƙuri to ai kalman ta haƙuri ai ba da bala'i ake baka ba ai zuwa maka ruwa ake yi har ka sauka sala kenan wacan kuma yanzu wa ma wa ma salla a saka ka mustadimu can shi kuma wani abu ne salla na sadi wannan kuma sala na sinin wa hamluhu alal hilmi a ɗauki mutum cikin haƙuri wal afwi da rangwame wa hadduhu da kwaɗayanta da shi alashtigalin bima ya anihi ya shagala da abin da yake kansa kar ka shagala cikin abin da ba ruwanka shagala cikin abin da ba ruwanka to yana halakar da mutum eh wato ɗaukan dumin magaji da nishi ko jasa eh ka zo haka kawai ana hira za ka zo ka ce ne sai ma kaza yanzu fa za ba ka idiyan sai a dan sayar maka da idiyan ana cikin kazan uba ai in shi ne kaza kaza kaza sai fata ne koma gan shi me kai fata zo ka saya da ba ruwa me yasa da ba ruwanka baka kawo da kai ba a gama duk gurmin da za ka shiga cikin wannan ba za ka shiga ba to shi yasa sufaye suna cewa idan ka fita kai tuntube to ka shiga cikin fima laya anika ne shiga mutum cikin laya anihi ya fi ya fi ɗaukar abubuwa da yawa yanzu misali ka ɗauka ka auna zunubi mutanen Najeriya ai zunubin sun yana da yawa ai wajen hira ne wannan ya jona maka son wannan ya jona maka kin wancan ba haka bane abin ya jona maka son wannan ya jona maka kin wancan kai ta ashar kai ta ashar ce shugaban kasa Allah ya masa kaza Allah ya yi mar kaza kaza kaza wani bugu ne baka san komai ba ku taɓa mu'amala ba ku taɓa ganin shi ba wataƙila sai a jarida ko a gidan allon kwatance tv amma duk ka ɗauki bala'i ka ɗora kanka me ya faru a wajen hira wa ya sa ka ka shiga abin da ba ruwanka ka shiga abin da ba ruwanka ka gani ka ja ka yi shiru ka kau da kai shikenan yanzu misali hiran da aka yi da buhari kwanan nan hiran kawai maganan da ya yi na minti arba'in da biyar ne a cikin maganan ko a hisabin mahaukata kai da kanka za ka ce a shirya abin yake ya za ka yi ka san abin da ke cikin gidan mutum kawai daga waje an siffanta maka an ce dan wuta ne kace ka yarda dan iska ne kace ka yarda barawo ne kace ka yarda ba shi da hakuri kace ka yarda kai ba abokin maganar shi bane irin wannan duk a sufanci shiga abin da ba ruwanka ne yake sa mutum ya shiga cikin wannan bala'o'in saboda wani ba abokin maganan ka bane wani kuna tare da shi ma abokinka ne ma dama bai fitar maka da abin da ya faru ba ka san abin ba kintace za ka yi kawai ka ga ya dace da ra'ayin misali kamar fasaran jos in ka zo ka zauna a guri ka ƙi magana kamar irin mu zo wajen maulidi wani abu ya dame ka ka tashi ka dare ce ai wani ne ba kamar rai a wane ne ayo haushin wane yake ji kafin ka an karan aka fito da abin shi kamar da gaske ko ba yi ba baka fadawa kowa ga abin da ya faru ba kawai an yi maka fasaran jata kaɗi ma kuma an aka faɗi abin sai kai kamar da gaske kuma ba yi ba to duk irin wa'annan suna nan su suke harakar da mutane saboda mutum ya shiga tima laya anihi ya shiga abin da ba ruwansa kuma a yi ta tallan abin a yi ta tallan abin Allah ji kan baban nasarawa malam Ahmadun nasarawa lokacin jar ina ta ginin zawiyan nan don a lokacin abin da na kashe miliyan biyar ya ka zo aka ce da ni da tijjani shehu da shehu malam lawan mun je wajen jan mun sayar da mutane ni kuma tun da nake a duniya wallahi tallahi ban taba ganin shi ba za ka ce a na zaune sai wani kira da waya sai ya ce na je da kai da da tijjani da lawan na adamu shi kun je kun sai da mu Allah ya isa Allah ya yi kaza kaza kaza macuta maha'inta ina zaune sai da sai kwalla na fita ji a idon saboda ni ban sani ba ban taba yi ba ban san shi ba ban taba ganin shi ba ma sai da ya gama mata ne mai yana zaune sai na sauri na share hawaye na sai na ce ka saurare ni sai Allah ya sa ya saurare ni sai na ce masa billahi allazi la ilaha illa huwa ba a yi abin da ka faɗa ba kuma ban taɓa ganin shi ba ban taɓa in na taɓa yin wani abu kaman haka Allah kar ya haɗan da manzo Allah to shi kuma abin da ya fahimta ya san na san annabi wannan abin shi ya karya bala'i sai ya ce to don Allah ka yi haƙuri ka yafe mu na ce to ni kenan ma Allahun ɗin da shirin su kuma daga tsitsi ne musu ba wai an yi haka ranar nadin sarkin wasai wannan yanzu wanda a ranar na fara ganin jan ƙa'ido na a duniya to irin wa'innan abubuwan suna nan da yawa sai kawai aka gina mutum sai ya taba kan haka a shi an jan gawa shi malamadin nasarawa na gama ginin zawuyan nan kaf an yi komai da komi ranar budewa kafin budewa kawai ina zaune ina wuridi sai na ji ilhama ka rubuta duk wanda suka taimake ka billahi lalzi wanda ya kawo pure water kwaya ɗaya sai da Allah ya tuna mun shi daga ranar da aka fara sa foundation ɗin wallahi in na yi waiwai kawai ga wani ya zo wani ya zo wani ya zo ya mun kaza wallahi har aka gama iya wanda suka min kyauta na san su wanda ya bani block da wanda ya bani siminti ɗanladin matanin shi ne bani sunci guda goma wanda suka wani kuɗi mutane biyu ne da alhaji hamisu wannan da hajiya hafsat wanda take university da hierarchy naira ɗari a dubu ɗari aka bani na zo wajen gabatarwa sai ko na sa hannu a jin sai na ciwo takarda ashe sai na ce to alhamdulillahi duk wanda Allah ya sa akwai mutumin da ya kawo wuta irin mai reto din nan akan sa a cikin zawiya sai na ce ni ba na so saboda zai tara kudaje na ga yana tarawa a wasu masallatai sai na ba wa hamisu liman na ce je nemi masallacin anguwansu ya sa amma ni ba zan sa wannan ba shi kuma mutumin ban san shi ba amma ya kawo shi ne kawai ban san shi ba amma duk wanda ya yi wani abu a masallacin sai da na gan shi sai da na rubuta ɗaya bayan ɗaya da aka zo na fitar na karanta ashe malam ahmadu nasarawa yana zaune yana kuka da ya koma gida bayan an tashi na dawo falo sai sa wani yaro da yake ɗaukar shi a mashin sai ya sake ɗaukansa sai suka dawo suna zuwa sai ya shigo ya ce na zo ne ka yafe min da manzo Allah na ce akaram kallahu ne faru ka yafe min da manzo Allah ce mu an zo an gaggaya mana magana mun ɗauka muna ce da gaske ne ashe abin ba haka bane sai muka ji kamar an tsugune ka ka fito ka faɗi komai na ce ina jin saboda haka Allah ya sa ni na yi haka A wannan ai bala'in ya fi yawa a wannan, ai wannan an ce na je na karɓi kuɗi, an je an bi duk manyan nan an gaya musu ni kuma ba wanda ya sani kuma ba wanda ya taɓa zuwa gidan shi to irin wa'annan to haka abubuwan suke faruwa to amma mu kuma a gurinmu ni kamar ni nasara ne domin ikon Allah sai a yi ta yin abin sai Allah ya ɓoye min bana jin zafin abin ba ni bana ji wanda ya yi mun na yi kuka ne hawaye shi ne wanda ya ta zagi na da ni da fi shi ne shi kuma malam ta nima yana gefe na wallahi bai sani ba bai sani ba na haɗe yawo na haɗe na kira shi na gaya masa kuma na faɗa masa abubuwa ya ci gaba da bani hakuri tun daga nan kuma ban san waye ba shi ma bai san ni ba a shi ya san ni amma ni ban san waye ba har yau to irin wa'annan ana shigan sa a halaka da yawa eh sai mutum a zato kawai wani ya ɗoru akan bayan wani ba a yi abin ba ya ce an yi kuma abin sai ya zama markaba ya yi daidai da anyan Allah ya kiyaye to wayannan duk suna daga cikin abubuwan da suke halakarwa shine abin da shau jani ke magana wa am wa hamlu ala al-hilmi wal afwi wa habdu ala ijtihad lima ya'ni ka dora mutum ya damu da abin da yake kai kar ya damu akan abin da ba ruwansa duk abin da ba ruwanka ba ruwanka abin da za ka zauna lafiya subanci yana da bukatan haka yana da bukata wala yabul mu'tanina da nusrati anfusihim eh masu lura kar mutum ya dinga son neman taimakon kansa da kansa wala mushtagili na bi mulahati rijali ko kuma ka shagala da kalle kallan mazaje wala yibul galadaci wala fazzazati kar ka so gilza ka ni ne ai kaza kaza wala fazzazatin ko kuma mutum mai zuciya wala ahalaha wa ya kula ce innal halimu ya halimu Allah alaihi duk mai haƙuri Allah zai duk mai haƙuri Allah zai masa haƙuri me ya haka ne wa yastashhadu bi qawli sallallahu alaihi wasallam zai kafa dalili da fadin manzon Allah fi hadisin ladhi akhrajahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Hakim fi Mustadrak an Ibn Umar Abdullah qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman ar-rahimuna masu jin kai yarhamuhumur rahman ubangiji zai yi musu jin kai tabarakallahu ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai wannan shine mabudin tafsirin shoman tijani eh duk lokacin da shoman tijani zai tafsiri wannan shine arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai eh kowa akwai logo da yake rikewa don jan hankalin mutane don a gani. Eh, to kaga wannan ya tattare makarimul ahlaki kar ka shiga abin ka ji tausayi ka yi kaza kai kaza ai shine arrahimuna shine ai wa yarham ala sajiri wa yatarahamu alal kabir was sajiri ka dinga jin kai dattijo ne ko yaro ne wa kullu da'ifin mustaqafin mai rauni abin raunanawa wa yusa man atahu kai wasiya ga wanda ya zo maka minalu wulati bil afwi alal musakin daga wanda suke majibantan lamari su dinga yin afwa ga musakai wa yaqulu lahum ya ce musu bi ba'fikum turhamuna gaskiya ne ba dan laulal ibadu rukkaun wasu biyatar ruddaun wal baha'imu ruttaun la subba alaikum azaban aujau wani riwayan inna ma yarhamukum bi rufa'ikum duk abubuwan da Allah yake mana ana yi mana ne saboda raunanan mu ba da raunanan mu ba ai duk alhairi yana sauka ne saboda raunanan masu ƙarfin suna samu ne saboda raunanan duk wani abu da raunanan su Allah yake kallo ai eh wala amalun ahsan min zalika lakum babu wani aiki da yake wannan wanda za ku dinga jin tausayin raunana eh wa man afa ufiya wanda ya rangwami a yi masa ai magana biyu ne wanda bai yi fa haka ne amma bai faɗa ba to amma haka ne to wancan shine mafhumi eh wa man afa ufiya idan ka ji tausayi ka yi rangwami za a yi maka idan ka ƙi kai ba sai ka saurara Allah ke yi wai an jahali jahilin ka kau da kai ga jahili in ya maka jahilci wai bir ka yi haƙuri lijafahu lijafa watil jafina ga masu jafa'i eh kasan wani ana- ana hayo su ne musamman saboda su maka wuta daga manzala sallallahu alaihi wasallam na cewa Allahumma inni a'udhu bika min halili makirin Allahumma inni a'udhu bika min halili makirin fa ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani Allah ina neman tsarinka da masoyi makiri eh ko ina ya ganni zuciyarsa tana tana kiwona in ya ras hasanata ya dafa'uha in ya gana aikin alheri sai tun kuɗi wa in ya ras sayyi'ati yanshurha in ya gana ya kuskure ya ta faɗa mutane ka gani can kuma zaka ga manzo Allah ya ce Allahumma inni a'udhu bika min an azilla aw uzalla aw ko Allahumma inni a'udhu bika min an azilla aw uzalla au yi- au a jihila au yi jahala alayya duk wa'annan su ne ake tare maka nan ka gane akwai abubuwan da ga sunan kuna tare da su karnuka ne amma ka shiga tsakanin su saboda kar su kar su yi maka illa yana daga cikin mm, addu'a nan na manzo Allah Allahumma ij'alni fi ayni sagiran wa fi ayunin nasi kabira Allah ka sanya ni in kaskantar da kai a gaban mutane kuma mutanen su gane da girma saboda in ba haka ba wani Allah Allah yake ka zo ka wuce riganka ya shafi rigansa kawai zai faɗa maka bakar magana to in ya ganka da girma ba zai iya ba duk irin wannan manzo Allah ya fita ya nuna yadda zaka shiga ka fita lafiya ne Allah ya sa mu zama lafiya wa yafu an izayatil mu'azzin kai rangwame idan wani ya ƙi zayantar da kai bal yuhsin ila man asa ilai kai ka kyautata wanda ya munana maka wa yahinu alai kuma ka ji tausayin shi ka so shi ka ji tausayin sa ba da tajawuz anu bayan ka tsallake masa wa ya ta'affa alai bayan ka lattafa masa wala yazalu yuladifu qawlan wa fi'lan kar ka gushe kana tausasa masa qawlan wajen magana wa fi'lan da aiki shehu namu shi kuma yana cewa idan wani ya kwan- ya kwanto ma kura gaba gaban shi ya ce haba baka san yana da aljani ba eh ce sai ce ha mai hankali yayi haka yana da jinnu ne ai Ka- ba wanda bai da jinnu eh duk hawan da kai sai shi ya saukar da kai sai ga kuma yana faɗan haka za ka dinga jin abun a jikinka ya ce wani ya ce haka da Allah ka yi wani abu yaushe za ka damu da wane kuma don ya ma kaza don wannan wannan ai ba komai bane a wajen irin su wani in suka aikata ka yi haƙuri haka jinnu yake to in yi ma haka yi ma haka sai ka ga mutum kuma ya nazo da ya to haka sai sabbarantar da kai ƙarshen ta kafin fita shi kuma sai ku yi sai ku zo gaban shi kamar za a yi katulu wani makatulu fada wannan ya bushe suka akwai wanda suka zo hukunci a nan dai dai ake fita wallahi a bashe a gurin an yi na gida na zaru na kandi ni ni ba baban nasara malam ne ce ya ce zo mu je da dai da ta malam malam ba hazuri da mutane gida na zaru na kandi baban nasara da ya dauko sun ce ba ba ke yace ai ba za su je to yace dan Allah ka daina faɗa yace ka daina faɗa in kana faɗa Allah zai karba kuma wallahi da muka je bai yi ba sai da shi ya dawo da kusa wallahi tallahi yadda ka san za a yi dambe a wajen da Allah ya sani yake cin yake cin abincin nan da na ga bala'in yayi bala'in na kama shi na ce mu dawo cikin mota mutane kuma suka ce dole in zauna da shi na ce wallahi ba wanda ya isa na ce in dai ba za a saurara ba wallahi tallahi ba wallahi zan tafi da shi shi ne aka samu aka nan nasu aka yi aka yi magana aka yi magana amma bai da yisuwa ta ka ce ba wani zama ya zama zai ce ba shi ba zai ce ba a nemo a lai da yabo aka kira lai da yabo ya ce shi ma ba zai ce ba da ni da bahara da muka ce kai to irin wayannan abubuwan in manyan aka zo aka sa su a gaba sai ka rasa kuma abin ba zai yiwu ba wani lokaci haka kuma har aka mutu abin nan bai iya gyaruwa ba to kaga na wajen na wajen suraba da baban halifa shi ma har aka mutu abin bai iya gyaruwa ba sai ya ce zo da mota ka ɗauke ni na ce wani abu ne ya faru ya ce ai a ce yana jira na gida ina zuwa ce sai lafiya ya ce an kunna mana wuta a garin na ce ya ce mu je muka je muka zafi alhaji ya ce ba ya gida muka tsaya ya ce in shiga gidan da kaina na shiga baya na a zato na na ce ya gudu ne saboda amma kuma ai bai san za mu zo ba to irin wa'innan abubuwan manyan sun sha wahala sun sha wahala wallahi tallahi sun sha wahala haka ba kuma za a bayyana ainihin yadda abin ya aka ce kuma ba yadda ba to a nan ne fa masu aljanu suka yawa wannan ya tashi ya fita wannan ya sai ya ce ibrahim raba fi arkaramin kallar ya ce to haka za a tafi kai Allah Allah ya kamsu alheri sun yi aiki sun yi aiki sai bayan su Allah ya tabbatar da duk abin da suke nufin kuma sai bayan su Allah ya amma a zamanin sun abin bai yi ba Allah ya kiyaye saboda haka haka abubuwan ake yi wa yu'amilu bil jamili zaka yi mu'amala da mutum da kyakkyawan abubuwa wa billati hiya ahsan da kuma abin da yake mafi kyau wayu biridihi ka kubutar da shi waya harisu ka kwaɗayantar da shi ala isal alhairi ilaihi yanda zai yi aiwatar da aikin alhairi wannan isal alhairi shine makarantar mujtaba malam iro ne sa majalisatul isal alhairi ba wannan shi ila qulubi auladil mu'minina lokacin da ya dawo nan gidansa na wajen da ya ce to ka sa mata isalul hairi ila kulubi auladul mu'minina malam iran eh rahmatan lahu tausasa wa shafaqatan alaihi da jin kai hatta yastahi zalika almusiu har shi mai muna lawan ya ji kunya in ya ga kana mar haka shi yasa manzo Allah ke cewa man arada an yurgi an fal adui falyu'addib waladahu idan kana son ka durmuza hancin abokin gabanka to ka yi ladabi wa ɗanka in ka cika shi da ladabi to in abokin uban ne zai iya zuwa ya ciwa uban mutunci yadda ya ga dama saboda ɗan ba zai iya ba in ya zai ce wallahi ba dan ɗanka ba amma da ɗan shi ma zama ɗan banza ai ba zai yi ba shi yasa manzo Allah sai ya ce to idan kai ko ka kasa daidaituwa to sai ka yi wa ɗanka ladabi to dan shi kuma shi zai danna fitina shi zai gyara eh Allah taimake mu ah waya hajjala gayatul hajali zai ji kunya matukan kunya waya ta ajau min abuhi zai yi mamaki da rangwamen sanin summa tafdilihi alai sannan kuma fifita shi wa man sabaka sayyi'atuhu wanda aka rubuta masa munanawarsa ya rigaya allati adat wanda ta koma kalhasanati ladai kaman aiki mai kyau gare shi to akwai wanda in ka aikata mummuna to me ya kamata ka biyo watdi'u sayyi'ata alhasanata kaga sabaqahu sayyi'atu watdi'u sayyi'ata alhasanata tamwa to me za ta biyo ba allati adat kalhasanati ladai sai kuma gashi munanawa ne Allah ya rubuta masa kuma sai a zo takardar kuma sai a ga hasana ne a tare da shi saboda ne ya kurma wa wani ashar can kuma ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel da neman tuba da sauransu ga takardar asali zanubi ne amma aka zo kuma sai ga alheri abin da za a gani kenan saboda an goge wancan din kuma an yi replacement da abubuwa na alheri to wannan duk shi ne hanyar sufanci wanda ake nema shi sufi ko almajirin sufaye rana ala kalbihi ma kanu yaksibun ce kamar tsatsa ne a cikin kwanjiri ana kwatantawa da kwanjiri in in tsatsa ya kama kwanjiri baya fita baya fita baya fita za a wanke dai ana ganin shi to haka in mutum ya yi zunubi a zuciyarsa baya fita ga baki ɗaya amma in ka zo da gafara neman gafara to za a share amma za a ga alam kamar farin rigan nan an zuwa markwalta za a gane da ya taɓa saɓon Allah amma kuma ya wuce to kaga rana kenan an fahimta to haka shi ma yake tafiya kama sha'anna zalika kamar yadda muka ga haka wa qa'alahu ma abadul ihwan irin wannan ya abko shau tijani cikin yan uwa fama zala bai gushe ba ya alimu anhu yana yin hakuri akan haka waya sun ilahi yana kyautatawa hatta kana ahabbul ahibba ilahi ce mutum ya zama masoyin masoya akan ya so da yana kiyayya amma yanzu ya zama yana so wala kalamu ala afuhi wa hilmihi magana akan rangwamin shi jari da hakurinsa ausa'u min haza ya wuce wannan wa qad taqaddama ya wuce ba'd man huwa min fi sirati in ka duba cikin sirar shi radiyallahu anhu Allah ka amfani da mu da shi zan tsaya nan sai cika awa sai mu shiga wani fasali Allah ka taimake mu Allah ƙara mana san manzo Allah Allah ƙara mana san shehu jani Allah ƙara mana san shehu jani shehu Ibrahim Allah ka buɗa mana ka yassare mana ka sahade mana ka ba mu ka ba mu ka ba mu ka ba mu ka ba mu Allah ka samu daga cikin almajin shehu jani na hakika ya rasulullahi ashirin thirty four ne thirty five ne ba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أناسق الحج الحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المدار لازم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل علم بعدد ما تلمك غير نهاية سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله الفاتحة